Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da dare, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda alaramma Malam Yahaya Abubakar Dakaci ke janyo ayoyi, Sheikh Khalifa Abbas Ismail Abbas Dakaci, sarkin malaman Dakaci, shugaban kwamitin tafsirai na Fitiyanul Islam na jihar Kaduna, ke yin fassara. Alhaji Salisu Nuhu mai masara so ba, ya ɗauki nauyin shirin fi sabilillah. Allah shi gafarta malam, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أبوديا الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai bisa ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan yini na uku ga watan ramadan shekara ta 1443 wanda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara ta 2022 a wannan babban masallaci na juma'a na garin da kace inda shehi ya assasa wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙara kusanta shi da annabin rahama kuma ya ba mu albarkan su da albarkan masu albarka jiya in ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen wannan a ƙarshen sura suratul safi yau kuma idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama kamar yanzu za mu shiga wannan sura suratul juma'a wanda wannan sura madiniya ce a madina aka saukar tana da aya goma sha ɗaya Allah ya kira ta da suratul juma'a saboda hukunce-hukuncen juma'a duk an same shi a wannan sura da yadda malaman fikihu suka yi istinbadat suka samo hukunce-hukunce na yin juma'an gaba ɗaya da hukuncin juma'a da yadda abin ya kasance muna addu'a Allah ya haɗa mu da alhairan da yake cikin wannan sura kishiyan haka kuma Allah ya kare mu alfarman sayyidina rasulullah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard bayan bismillah tana farawa da kamar haka duk abin da suke sama da abin da yake ƙasa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abin da yake sama da abin da yake ƙasa duka suna yin ma Allah tasbihi sun tsarkake shi sun tabbatar da cewa shi kadai ne ba shi da abokin tarayya inda ake samun cizgiro shine sai shedanin mutum da shedanin aljani su ne kawai amma duk sauran abin da Allah subhanahu wataala ya halitta a sama baya mutum kasancewan ubangiji abin da yake kasa na sauran halittu duka ba sa musu samuwan ubangiji shi din nan almaliku almaliki shine mamallakin komai da kowa shi ya mallaki kowa ya mallaki komai gaba daya shi kadai ne ba shi da abokin tarayya al-qudusi shi kuma tsarkakakke ne wanda a tsarkake shi ya tsarkaka da dukkan abin da ake jingina masa al-aziz buwayi ne al-hakimu gwanin hikima wannan yana daga cikin siffofin ubangiji wallazi shi ne ya ubangiji ya ba sa fil ummiyina rasulan minhum shine ya aiki manzo daga cikin waɗanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba minhum a cikinsu su mafi yawa larabawa ƙurayshawa ba su iya rubutu ba mafi yawansu ba su iya karatu ba duk da akwai 'yan kaɗan wanda sai da na abubakar yana ciki sai da na umar yana ciki da kutab luwai duka za ka ga su wa'innan suna daga cikin wanda a lokacin sun iya rubutu su iya karatu a makka amma an ka duba sai ka ga su ne yan kan shi ko al'ummiyi shine wanda aka haife sa yanda mahaifiyarsa ta haife sa haka yake idan ba manzon Allah ba duk wanda aka jingina mishi wannan to shine babban kaskantaccen abu amma shi ko manzon Allah a jingina mishi al'ummi shine girma da ɗaukaka da buwaya saboda mene ya tashi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma ya zo da abin da ya gagara masu rubutun da masu karatun gaba daya wannan shine yake tabbatar maka da cewa wahayi ake mishi kuma yana yana zuwa ne wahayi yana zuwa ne daga wurin ubangiji an fahimta to duka su shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai ya bada alqur'ani da larabci su gwanayen fasaha ne larabawa akwai fasahan harshe tun kafin wahayi sai ka ji mutum yana tsara magana kai ka ce wahayi ne saboda fasahan harshe sai aka aka saukar da alqur'ani kuma ya fi kowane fasaha fasaha amma abin da zai baka mamaki wanda ya zo da shi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kaga wannan ya tabbata cewa shi manzo ne daga ubangiji shine al'ummi kenan amma kai a kira ka ummi to wannan abu ne na sai dai a ce la haula wala quwwata ka zo duniya baka iya rubutu ba baka iya karatu ba to shikenan kuma duniya ta lalace Allah ya kare rasulun minhum yatalu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin na alkur'ani wa yuzakkihim yana tsarkake Allah subhanahu wata'ala game da shirka wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sannan kuma yana koyatar da su karatun alkur'ani wal hikmata da hikima na hukunce hukunce na hadisai ke ina fata an fahimta nan kaga saboda hikima sai Allah subhanahu wata'ala ce yatalu alaihi ayatihi kaga nan ayoyi mene na alkur'ani shi yasa malamai da suka zo sai suka yi magana suka ce to nan kaga ana nufin da masu tilawa su ne ayati allazina yaqra'una alkitaba Allah su ne wanda suke karanta ayoyin ubangiji kaga tilawa kenan tunda alkur'ani ya zo su biyu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ya ka ce wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma an gane alkitab shine littafin gaba daya al'ayat wasu ayoyi da zaka karanta a cikin littafin duka dai idan kana karanta ayoyi na alqur'ani me za ce kana yi kana karanta alqur'ani an fahimta in kuma alqur'anin gaba daya me za a kira shi alqur'ani sai Allah ya ce wal hikma kuma ya zo ya koyar da su hikima kaga alkitabu da hikima sai suka makoci ta juna saboda faɗan Allah da faɗan manzon Allah suna tare ne adi'ullaha wa adi'ur rasul shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu da ba sun kasance kafin zuwan manzon Allah kafin samu alqur'ani lafi dalalin mubin suna cikin bata ne bata kuma bayyananniya da aka suke suna cikin bata ne bata bayyananniya sai Allah ya ce
وآخرين منه لما يلعب بهم وهو لذيذ الحكيم آخرين منهم أتكين سأكون ذات زود دبايا na bayan su kenan lamma yalhaqu bihim yayin da suka haɗu da su suna burin su haɗu da su suna nan wa huwa al-aziz al-hakim shi fa ubangiji gwani aziz buwaye ne a cikin aikinsa al-hakimu shine gwani hikima ya zo a cikin sahihul buhari an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai su wane ne waɗannan wanda Allah subhanahu wataala yake maganan su wa akharina minhum dinna an ce mai tambayar sai da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su uku to a gaban shi akwai sayyidina Salman al-Farisi Allah ya kara mishi yadda sai ya dafa Salman al-Farisi sai ya ce wannan irin waɗannan ina fata an fahimta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lakana al-iman inda surayya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da imani zai kasance yana sama wato can wajen tauraruwa wannan mutumin rijal mazaji a ruwayan ko rijilin rawun ya shakku ya ce da sai ya riske ta irin su ne salmanin farisa Allah ya kara musu wasu malamai kuma suka ce wa akharina mu ne waɗanda za mu zo a baya ina fata an fahimta amma kamar yadda ya zo a cikin sahihul buhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafa sayyidina salman bin farisi wanda sayyidina salman bin farisi da koyayyi na jiran zuwan manzon Allah sai da ya dako da haka shi ya dade a duniya salman bin farisi Allah ya kara mishi yadda su ne irin su ya zo ya zauna yana ta jiran ya ji an ce manzon Allah zai zo ya ci min ba'di ismuhu Ahmad ya gani a littafi ya zo Madina an gaya siffan manzon Allah manzon Allah za a haife shi a Makka zai yi jira zai dawo Madina da haka shi da ya zo Madinan sai ya zauna kuma abin da zai baka mamaki Sayyidina Salman al-Farisi yana daga cikin mazaje wanda suke da arziki haka iyayen shi amma sai gashi saboda jiran musulunci da jiran manzon Allah ya zo Madina ya zama bawa bawa ya zama da arzikin da yake ci shi burin shi ya haɗu da manzon Allah yana saman dabino ya ji labarin zuwan manzon Allah saman dabino yana ma iyayen shi iyayen gidan shi aiki ya ji an ci ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta ce wa kaji wani shi kuma yana kiran kanshi manzo bai jira ya sakko ba sakkowa zai bata mishi lokaci faduwa yi kawai ya turo gaba daya ya ce me kuka ce waye manya na magana waye sa ka waye kasa da kai sai duka didin koma aka yi koma ya ci gaba ya tun dafa wannan ranar bai ƙara sukuni ba in an bashi abin da zai ci tun da a matsayin shi na bawa ba zai shi za a yi ba sai ya tattara sai ya tafi wajen majalisin manzon Allah a haka a haka kullum labari ya zo musu cewa yana zuwa aka tsananta mushi Salman al-Farisi haka aka tsananta ran nan dai ana nan ana nan aka zo aka ce in yana so ya zama ɗa ga sharafin da aka sa mushi sai ya dasa da dinai wani ruwayan sai ya dasa da dinai guda arba'in kuma kowane dabino ya tashi ya zama ɗa ba fa dawa ba gero ba ba man ba ta dino sai ka dasa shi da binan kuma ya tashi ya zama ya fara yaya kuma ba tushe ɗaya ba idan ɗaya ya mutu a cikin dabinan wannan sharaɗin ƴan tawon ta kau ba kuma iyakan nan bane ba zai biya kuma wasu kuɗaɗe in dai yana son ya zama ɗa sai in ya cika wannan sharaɗin shi ne kawai shi ya cire tsammani ya zo ya samu manzon Allah ya rasulullah maganan yanci fa babu kaji kaji kaji sharaɗin da suka sa na biyar ji shi ya saurare shi aka gama annabi ya ce sa haƙara mu ya zo su nuna mushi ta da dinan haka aka yi kuwa suka haƙara mu annabi ya zo da hannun shi masu alfarma ya ɗauki da dinan ya dasa ya dasa su gaba ɗaya sannan aka ba shi wasu kuɗi 'yan abin ƙididdigawa ya ce ni da naga kuɗin abin da aka faɗa na san wannan kuɗin ba zai kai ba amma tun da annabi ne ce ba musu ya ce wallahi haka aka je ana irgawa sai naga kuɗin ƙaruwa yake yi ba wai maganar raguwa ba ka san inda kake da dubu ɗaya ka cire naira ɗari ya tashi aiki saura ɗari tara yanzu ya tashi a dubu ɗaya ko ya ce haka nake biya haka har sai da ya gama biyan wannan kuɗin da suka tanada kuma wannan da biro gaba ɗaya suka tashi sirna umar ya ba da dariya ya ce da aka zo ana dasawan annabi yake dasawa ya sa ya rufe ya sa ya rufe sai da ya dasa gaba ɗaya ya ce sai na fakaici idan shi ni ma sai na ɗauki ɗaya na dasa ya ce ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je aiki waya da aka zo aka ga dabino gaba ɗaya sun miƙe gaba ɗaya kowace ya saka fure sai wannan guda ɗayan annabi ya zaga ce abin mamaki wannan ko me ya same ta sai ce ya rasulullahi miskiniyan ummar ai lokacin da kake dasa ni ma na dan fakaici idan ka nasa shine tana na inda take bata karu ba bata ragu ba ne ce miskiniyan ummar nabi ya fara sai aka cire sai aka dasa sai ta tashi da yanzu to wannan shine Salman al-Farisi da aka yi haka annabi ya ce ka je ka zama ɗa shine za ku ji shehul islam yana cewa wa utika salmanu bi shauqi habibuna saboda soyayyen da an sayyidina salman yake mu annabi yau gashi ya zama da duk waɗannan gadan da aka sa na wahala sai gashi lokacin da aka zo ana handa an raba annabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko sahabi da wannan sahabin yace za ku haka daga nan zuwa nan wani ko kuma daga nan zuwa nan wani daga nan zuwa nan da aka zo wajen Salman al-Farisi sai ga mutanen Madina suna cewa ai Salman namu ne domin Salman hijira idan mutumin Farisa ne ya bar Farisa ya zo Madina ya zauna yana jiran manzon Allah da haka ya zama dan Madina ƴan Makka a Madina suka same shi shi kuma ƴan Makka suka ce a'a sayyidina Salman namu ne Salman minna saboda ne ne ai mutumin Farisa ne shi ma hijira ya zo Madina kamar yadda muka hijira daga Makka muka zo Madina annabi ya ji su suna ta yi sai ce a duk bar wannan salmani min na ahlul bait haka annabi ya ce ya ce duk bar wannan salmani namu ne ba za a ce dan makka ba za a ce dan madina ba a ahlul bait ne ka ji ahlul bait na gaskiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi shi yasa yana daga cikin ahlul bait sayyidina salman al-faris Allah ya kara mishi to su ne lamma yalhaqu bihim wasu malamai suka ce wannan ne sayyidina Salman Faris Allah ya kara mishi wa huwa al-aziz al-hakim shi ubangiji al-hakim gani hikima ne na ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله Allah ya ce wannan falala ne daga wurin ubangiji yu'tihi man yasha yake ba wanda yaso sai malamai suka ce to wai wannan falalan wa aka yi ma su wa'innan ummiyina din nan da aka fitar da annabi daga cikin su ko ko annabi sallallahu alaihi wasallam da aka fitar da shi ko ko wa'innan da Allah subhanahu wataala yake cewa wa akharina minhum dinnan domin ita zalika ismul ishara ce dole ya zama akwai abin da ake magana akan wannan zalikan to su wane ne ku ji yadda ka fassara yayi Allah ya malam zalika fadlillahi yuti man yasha wannan falala ne na ubangiji yake ba wanda ya so wallahu zu falalin azim Allah ma abucin falala ne al'azimin fa falalan mai girma Allah ya bamu shi yasa duk in ya so ya baka falala to man ya sha'u wanda ya so yake ba ba kowa da kowa bane akwai kuma inda sai a bata kowa da kowa din ka gani نعم يا الله يسير مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين مثل الذين حملوا التوراة كان حقيقة مثال فتنكسوا ما سوى أن أكباس التوراة aka ba su hukunce-hukuncen attaura ba su yi amfani da shi ba sun malam ya hamiluha sai zama kuma ba su yi amfani da abin da aka ba su ba na attaura kamar salil himari kamar misalin kyaki ne ya hamila asfara wanda yake dauke da littafai al'asfar su ne manya-manyan littafai bi isa masalil qaumin ladina kazzabu bi ayatin Allah ya ce tir da misalin mutanen nan da suke karyata ayoyinmu kaga shi yanzu jaki dan ya dauki kayan littafai me jaki zai amfana da littafin da ya dauka ai amfanin kawai jaki da littafi ya dauka a sauke ya ji sauki shine kawai haka yake wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi ilimi bai aiki da ilimi zai zama kamar salal himari ya hamla asfara kowane ilimi ne ba ilimi na yau da kullum ilimi na rayuwa ilimi na komai ba dole sai ilimin addini ko ilimin zamani ba a'a duk a matsayin da kake a duk daman da ka samu a ko ina ilimi ne Allah subhanahu wata'ala ya baka ana son kuma a ga kana aiki da shi kada ka zama ya hamila asfara kawan jaki wanda yake dauke da littattafai yi ta matsalar qaumin ladina kazzabu bi ayati bi ayatillah kai sir da wa'annan wannan misalin da mutanen da suka karyata ayoyin ubangiji Allah shi Ubangiji la ya haji alƙawmar zalimi ba ya shiryatar da mutane azzalimai kafin. An gane nan la ya haji kullum muna bayani idan kafiri ya mutu bai tuba ba to la ya haji dama in ka lura kullum wanda suke zama shiryayyu daga azzalimi sai kafiri sai fasiki duk irin wannan ne ko to amma idan mutum ya mutu bai tuba ba idan ya je lahira ba shi da wata mafita an fahimta ba shi da abin da zai faɗa shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana sai Allah ya ce
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين qul ga ya musu ya rasulullah ce musu ya ayyuhal ladina hadu ya ku wanda kuka zama yahudawa masu kiran kanku yahudawa a wannan zamanin cewa ku yahudawa ne ku kuna addinin annabi Musa ne alaihi salatu wassalam ga ya musu ya rasulullah ce musu in za antum annakum awliya idan kuna raya cewa lalle ku ne majibintan ubangiji su yahudawa zaka ji suna cewa na hana abna'ullah wa asba'u wai su ne ƴaƴan Allah su ne makusanta Allah su ne masoya Allah da haka su ba za a kashe su ba ba za su shiga wuta ballan na da kulannara illa ba za su shiga wuta ba sai dai ɗan wasu kwanaki ayyamin ma'aduda sai dai ɗan wasu kwanaki abin gidijjigewa wai saboda su makusanta ubangiji ne haka za ka ci ko ka ji suna cewa lan yadkhulun aljannata illa man kana hudan aw nasara wannan za ka ji suna cewa ba mai shiga aljanna sai wanda ya zama ba yahude ko ya zama ba nasari to shine Allah subhanahu wataala ce to ga musu su yanzu ba suna ganin cewa su wasu bane to in dai kun kasance annakum awliya min dunin na ku lalle kuna ganin matsayinta ubangiji ne min dunin nasu ba sauran mutane ba to fatamannul mauta ku yi burin mutuwa mana in kuntum sadiqin in dai har kun zama ku da gaske ne kaga nan kamar mubahala kenan ku yi burin mutuwa ina fata an fahimta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da sun yi burin mutuwa da za su mutu sai sun mutu da sun yi burin mutuwa wallahi sai sun mutu inji manzon Allah ina fata an fahimta wata rana Abu Jahali ka sa Abu Jahali shaki ya zo ya ce ma manzon Allah shi wallahi idan je ya kasance yana yin sallah ya ci gaba da yin sallah a nan to wallahi tallahi sai ya tara wuyan shi zai tara wuyan manzon Allah in ji Abu Jahl la'anatullahi alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ko ka kudurta wannan ka aikata sai ka ga munafiku ido ta ido kowa sai ya gansu wallahi da yake dan banza ne bai ai bai iya ba saboda ya san tun da annabi ya faɗa sai ya gan su ya mala'iku za su zo yace wallahi da ya yi kuma da ya ga mala'ikun haka annabi ya faɗa so ya sani ba wanda ya fi sanin manzon Allah ya fi sanin cewa a gaskiya annabi yake irin Abu Jahal aka ce me yasa to kake karyata shi yace ba shi muke karyata ba mu da kakannin shi da kakanninmu an yi ja'in ja aka zo kuma ba wanda ya kada wani an tafi kankan kan to yanzu abu ya zo kanmu ta yaya mu kuma za mu sakin mushi in ya zo ya kada kakannin mu kenan wai abin da yana su imani ke ina ba ta fahimta aka ce to me yasa kai ba ka ƙarya ya ce a ai shi ƙarya kaskanci ne za ka mu manyan mutane ba za mu yi ƙarya ba ta ga siffa ne ta musulunci ai shi amma bai ga bai karya ba ya ce ai kaskancin a jika kai magana kuma a zo a tadda ta karya shi yasa da ya faɗa wannan ya ce tabbas abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne ba da abin suke ja'inja ba da manzon Allah suke ja'inja duk wanda zaka ga yana ja'inja to duk mai ja'inja ya san inda gaskiya take ba zai bi bane kawai saboda ka a ce ya faɗi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace da an yace kuma da lokacin da yahuda nasara suka zo maka shirin mubahala su fito ud'u abana'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusina wa anfusakum ثم نبتحل فنجعل الله فنجعل la'anatullahi alal ya ce wallahi da sun fito da za su koma gida ba za su tadda komai ba a gida komai na su a ƙari dan da aiki sun yi buri su na kara suka ce sai da manyan suka je suka ce kuna ja da wannan shikenan al'amarin ku ya ƙare da ta dukka duk ta kowace hanya sun sani sai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sai dai kawai ja in ja wanda mutum ba za ka raba shi da shi ba shine Allah subhanahu wataala ya ce ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqin in dai har da gaske kuke sai Allah ya ce ولا يتمنونه أبدا بما قدم أيديهم والله أليم بالظالمين wala yatamannawnahu abadan Allah ya ce wallahi har abada ba za su yi imani ba za su yi burin ba saboda mene bima qaddamat aydihim saboda abin da hannayensu ya kirkira ya ja musu. Allah shi Ubangiji alimun bizzalimin Allah shi ne masanin azzalimai. Ya sani su ma sun sani haka al'amari yake. Ina ba ta amfani ta Kaga nan ya zo wala ya tamannaunahu abadan. Haka ne ko? A kuma suratul tauba sai ya zo walan walan ya tamannau abadan. can nan wala can walan shi yasa malamai sai suka ce shi la abin da yake kusa ne na yanzu a yanzu ba za su yi burin mutuwa ba na suratu tauba a gaba ma ba za su yi walan ba na korewa ba ne gaba daya duk da malaman nahu suna magana a kan landin nan ina ba ta amfani wasu sun ce ba abadiyan ba ne saboda me yasa abadan ya zo su bu hujjarsu kenan ina ba ta an fahimta da ai abadiyan ne aka ce walan shi kenan walan ya tamannahu ba za a ce abadan ba sai suka ce to wannan wala abu ne na kusa walan abu na nesa abadan din shine na hakikanin cewa har abada ina ba ta an fahimta an gane bambanci kaga anan da suratul tauba kowanne ya zo da yanayi na daban can walan ya tamannahu abadan nan wala ya tamannau Alhamdulillah mun saurari tafsirin Alkur'ani mai girma kenan wanda alaramma Malam Yahaya Abubakar Dakati ke janyo ayoyi Sheikh Khalifa Abbas Ismail Abbas Dakati sarkin malaman Dakati shugaban kwamitin tafsirai na kungiyar Fitiyanul Islam na jihar Kaduna ke fassara Alhaji Salisu Nuhu mai masara so ba ya dauki nauyin shirin fi sabilin Allah ya saka da alkhairi a madadin wanda ya hidima shirin Sulaiman Abdulsalam ni da na gabatar Yahaya Rayyan Jungul nike cewa wassalamu alaikum